da kowa ya zauna da su abin da yake kowa ya zauna da su abin da yake na kowa da zuciyarsa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Asabar ɗaya ga watan Ramadana hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku daidai da biyu ga watan April miladiya dubu biyu da ashirin da biyu. Yau maulanmu Sheikh Muhammad Abdulhadi Yes, radiyallahu ta'ala anhu zai buɗe mana tafsirin alkur'ani mai girma wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam yake gabatar mana a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad muna cikin kirya da tafsir Sani shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya muna cikin suratul Ma'ida suratul An'am za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da uku Malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki maulanmu Sheikh Muhammad Abdulhadi Yes zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان ميتا فأحييناه وجعلناه فمن بدله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون
Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ عبد لنا بهذا المعبد وصاحب لنا بقيم لنا بالبقر أو من كان ميتا فأحييناه wannan ya sauka a kan hamza zakin Allah wanda yake tare da annabin Allah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mai gaskata gaskata Allah a sadiqul akbar kodayake mu asali kala biyu ne na sadiq zahirance da sadiq boye na fatan sadiq na boye ne kun san shi ba da an fare da ba saboda kar masu suka hutu kawo to da kuma mai gaskiya shi mai gaskatawa shi ne abubakar mai gaskiya zalla kuma shi ne umar wanda shi kada shi ne zai rike rike manzala gam manzala zai yi wani sallah ya ce ba za ka yi sallah ba manzala ya ce ka bar ne zai yi ce ba za ka yi ba aka yi jayayya jibril ya sauka ya ce allah ya ce yana tare da umar karka ne wala takun ala kadri innan kamar billahi rasulullahi wa ma'amu saboda shi kuma da gaskiya da kai shi kuma manzo Allah ainihin rahmatu rabbani shi kaga da za a za a zo a roke shi ma yayi ma abu da Allah ba zai ya da shi ba mai saboda rahama shi kawai zalla wancan kuma gaskiya ce kawai zalla in an haɗu dole wani wasu wurare za a samu sabani to shi zai na hamza lokacin da allah ya so ya dawo shi maza sun san ya shiga kama yana sallah sallarsa ba irin namu ba in ya sajjada hatta ya ma'ina إذا وقف حتى يطمئن وإذا ركع حتى يطمئن saboda ka duk abu da yake cikin sallan kawai mutum zai iya in dai ba nisa da shi kake sosai ba za ka iya zabura ta zo ba shi kai masa ma abin da kake sosai to ya sada da ya dan dade ya tashi ya dan dade ya koma sada da ya dan dade za ka gane a a sai sajjadan sai ana dadewa to in ya tashi wane ne zai je can inda wata saniya ta haihu ta bar kayan haihuwa a wurin da wasu kazanta wanda yake wurin dai ba kyau ya tattara daga baya ya zo ya bar in ya sanya da kai za a zuba mai kai wani yake ya ci ni na gida shi ne babban da kuma abin da yana farin haka sai aka da kuka zanta aka kawo shi ya dauka maza Allah yana ta jira kai sai ya zuba masa wannan karanta bai tsaya a nan ba ya rike wuyan maza Allah ya jawo shi yana danna shi saboda ko yana da kariya shi da kuma ke da yi alakulun halin da ya har idon maza Allah ya ja to shi ne hamza ya taso daga can kuma shi ba musulmi bane a lokacin kafiri ne amma da ya zo da sai na fara masa da wannan abu da kanta ta fito da tube a wuya da shi ne karanta wuta ta zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya ya gyara shi sannan ya zan da zan zagi abu da har da ya masa wasu wannan abu da wuta ta jawo kafin su larabawa ba irin mu bane da su ba sa yawan dukan mata musamman mata yar asali haka bayan ba kamar mu kai afirka ba in kai wani kawai sai mari balarabe baya yana ganin mace kamar wata zinariya ce mai tsada mai kyau ba na duka ba ne na shafawa ne amma kuma in kai duka kuma saboda wasu matsaloli kai tsananta wani lokaci kuma ba da sun da Allah ya farke duka ne wata gogunna amma dukan irin su maza Allah kuma da annabawa da wani ba irin dukan kamar yin wannan zamani ba sai hamza ya shigo ana yana shigowa sai a kashe masa ga abin da mutum ya yi matan ɗan wanka sai hamza ya fushi ya zo ya dauko dama yana zuwa farauta da dawo daga farauta yana cikin dauka kayan farauta sai ya wuce da su da shi shi ne sa suke yi suke yi wannan ba ku da imani kaza kaza ya zai zai zai shi a yi shi wannan muhammadu ne yusabbi wa qulana yana yani wawaitar da hankulanmu yana kai inda mu rasa inda za mu fahimta mu azurinmu da dai ku goma sha wanda suke nan cikin ka'aba shekaru muna bin su da su biya bukatar mu har yanzu wasu biya ba su biya ba to da dai ku wani abu yanzu ya kawo mu wai guda daya kashar zai biya dukkan bukatar mu ai wannan hankali ba ya dauka musamman ko ko ko to sai hamza ya ce wani to wa'annan allolin na ko ba addu'a su ba ne kawai ba ba su da wani amfani su kuna bautan zuwa su ba da za ku bauta ba Allah ba da abin da ya ce to ah ko kana son kai imani da shi ba ne ne na yi imani ba na ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yana farin haka kawai sai jibiru da sauka da wannan aya a roman kana mai dan bahaina wanda da lokacin da yake magana da abu da aljanna ya zo wurin gawa ne shi hamza ba gawa ne ba mutu ba ne domin al'insanu da yi na ma'arifati zai da misali in dai har ɗan adam yana ɗan adam dinsa amma kuma bai san Allah ba a amaru da magalar in ji shi saboda da lokacin da hamza ya zama musulmi ya zama kuma rayayye wajen Allah ta baraka ta'ala sai Allah ta baraka ta'ala ya ce wannan hamza wanda ya kasance kamar Allah ya sanya masa haske yana tafiya cikin mutane ya tabbatar da hakumin rai Allah tabaraka wa ta'ala ya fashi yana ganin gaskiya akan karya akan duk abin da ba gaskiya bane wannan mutum ba kaman kaman mutarbo kaman uwar cikin zulmashi kaman wani wanda yake cikin kafin shi ba bai ce kaman kaman kaman mazarabo fi zulma fi zulma ba fi zulma duk inda kafin shi ke ko muna da shi shi alkurani mafi yawa za ga Allah zai kawo shi a jabai da guduma nur haske kuma za ka yi shi nur kawai saboda haske guda ɗaya shi kuma kafin shi duhu ne wanda bai da karshe wanda Allah ya sa masa haske cikin zuciyarsa yana da yana da yin shi ba kamar wanda yake cikin kare shi ba cikin duka yadda kare ne a wanda ba zai fita cikin ta ba ko abu da yi da sha kazalika yi da yi da haka ne Allah barka ta ya kawo a samun kare ne duk aikin da za su yi sai su da kawai wani abin da zai yi nan shi ne abu mai kyau shi ne gaskiya saboda Allah bai yi zai da imani ba yin girmata mai al'abar da ya gada da ka zai ga da Allah
وكذلك جعلنا في كل قرية متاعب نذكر منها لينصروا فيها ولا يمكنون إلا بأنفسهم ولا يشعرون
haka ne Allah da ta'ala ya sanya manyan manyan mutane cikin garuruwa illa kalilan duk gani da ka je ka samu masu kudi mutum goma ne da ma manyan manyan yan kasuwa mutum goma ne manyan sarakuna mutum goma goma nan za ka samu ɗaya biyu uku hudu biyar shida duk muna kai eh eh wallahi na fada biyu ko uku hudu kawai za ka ga su ne masoyin Allah saboda su suna ganin kamar in sun bi malam to darajar su zai yi su suna da darajar suna da kuma suna da wata ga malam kuma wasu mutane suna da shi su kuma su suke su mutane su bi to in mutane suka kwan suna bin malam to malam tabbas ya zama mashiyan su kawai ba makwa an sani haka ne ba sani ba haka ne an yadda haka ne ba amma yadda ba haka ne mutanen duniya masu kudi manyan manyan yan kasuwa yan duniya manyan manyan yan siyasa ba zai taɓa yiwa ba haka kawai su so mala ba yiwa ko sun nuna soyayya ma ƙarya ne sai da ni ba wani eh saboda in ka nema kayanka da kudinka da ka zaune zai ce ka kai ma ka zama zama abubakar da umar ka nemo ka shiga nan ka fita ka dan sa kaya irin nan hukuma ya riga su kyau ka hau mota wanda su ba za su iya ba saboda ni ya samu miliyan ishirin zai iya dauko sha tara in sai mota in hau in rike miliyan ɗaya su kuma wanda ya za su iya ba saboda suna jin kai motar da ni ya yi ba na ya tsara ni kuma accident hannu Allah ya zai tambaye Allah sai kauci sai kauci saboda haka Allah ya yi cewa akami da mujrimi ha mafi yawa cikin masu kudin da masu daraja su ne mutuniya su ne masu fita cikin ta'a adadin lahi da baraka wata ala Allah san da hadin maka da hun kuma ba wa hun mutune da zai ya abu da su fara kawai da sallah kazalika kajidu fi kulli qaryatin aka da yakunu mujrimin hada awliya da to ka ga ko cewa ya fada a sai ba magana abu da ahad bane dukkan inda kaje za ka samu mafi yawan manyan mutane masu kuɗi za su kasance sunan makiyan wurin Allah ba za su so ba لينكروا فيها لأن الأكابر هم الذين توفر إليهم الله saboda su manya su ne kudi yake hannu da dukiya da 'yan sanda da soja da ss da kudi da da da da da kotu komai hannu ne saboda ka suna da hanyoyi daban-daban wanda za su iya hada mutu malam wani Allah da shari su wahalar da shi ba sai sun bayyana shi kun gani ko su ba za su bayyana ba ba za su ce sai sun zama da aka makalla aka makalla aka makalla ai alhamdulillah ai malam abu ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau suna aka gani da ai ba wani kyau wallahi ai dama malam dai ana yin kullum dama abin da ya mana shi ya bai kyautawa ko za mu je fara ya ce kawai duk wanda bai kokari ya san biya ya san Allah ba yana cikin asara abin da mara ya kari da malam na kaula da na ba da na masa duka to kaga wannan su ko ba shirya ba za su shirya da Allah ba saboda su mafi Allah ne abin da Allah yake so su ba sa so saboda ka shi malam wanda ya zo yana so ya tabbatar da maganar Allah da za a sarrafa shi ba shi ma malami ba haka ya huta ya wadatu da zuciyar ba da da hankali da kwata da hankali da ya tabbatar duk abin da zai samu a cikin hanyar Allah ya kasance ya ishe shi kar ya dinga kwaɗayin abin da yake hannun masu kuɗi duk malamin da yake kwaɗayin hannun abin da yake hannun masu kuɗi sai sun jawo shi sun mai da shi ɗaya a cikin zai dawo ba kudi ba malanta ba da rage Allah ya shi Allah ya ce haka abin da musulmi ga liyan kuru biya amma yan kuru na illa biyan abin da suke aikatawa mara kyau wa ba da amalin walakin ya dore abin da suka aikatawa dukkan abu mara kyau zai koma a kai fa musibatu raji'atun ilayhi musibar kiyayya da kaisa da zalunci da makarkashiya wanda suke ma malamai dole Allah zai koma a kan sun sani ko ba sani ba Allah ya ce ya ba ma ya shawo ba ba za su ba za su sani ba ba za su san yadda suka iya makirci da makarkashiya shi kuma Allah zai tsillo musu inda ba su sani ba sai ga ciwon baya ciwon ciki ciwon ido wani dan yana shaye-shaye wata ƙarshen ta zama karuwa tana yawo ko yana duniya tana shan taba wasu abubuwa wanda ya ishe su ciwon zuciya har su zo su mutu da wannan ciwon zuciya Allah ba zai warkar da su ba Allah ya ce yi duk wa'annan dalilan da shi ne kewaye saboda man adali waliyan faɗar hazan to bil haƙƙi cikin tafiyar na na ibrahim sai ya ji hadisi man adali waliyan ya karanta shiga guda biyu ni ban taɓa jin shi ba sai wannan shekara sai na cewa man adali waliyan aw man ahana li waliyan to ni ban taɓa jin man ahana li waliyan ba man adali waliyan kai da take ashe man ahana li waliyan shi ma riwaya ce da duk wanda ya so yake so ya kaskan samun da wuri na ni Allah faqad azantu bil hadi zan fito ka fito na fito ni da duniya in Allah kuma ya ce zan fito ka fito na fito to zama da ya lalace wani mutum ne a kaula eh Allah yana tambayar wai Allah maza da ya rasu da alƙari wani cikin hadisi ne duk mutum ya mutu a ƙasa cikin kabari in mutum banza ne ko muna da ko kare Allah zai tura mala'iku su kusure
mutu kawai mutumin ya kalli gawon yana da ya makwata ya kalli gawon ya kalli yawan mala yawan mala ya mutu dubu saba'in a shafi mutu da ya so kowa kowa da kowa ina za kama wallahi wallahi ni a gabana ayyar gabana mata domin cin naka wanda suka fito cikin magabatan ɗaya cikin ma ya ya cije ni ce to mene ne wa wallahi ba bin mutumin ba a gama ba sai cin naka suka fito cikin wani rami da yawa duk wanda ya kalli su ya san sun fi dubu sabai wallahi suka fada cikin cikin kabarin nan kafin dai bin ne mutumin aka yi ina wani da sauri sauri aka yi addu'a da sauri ba da zafin baɗi wani ma ba da baɗi a kofa ya gama ya gudu aka wata ya aka gudu aka shi saboda wannan ya gudu din dan uwa ne ana dan jin kunya aka yi shiru zai maganin ba a sake yi mara sai dai ni ma a nan kaduna ne zai magana kuma da hausa da wani ba zai ba kar a aida su harare to mai kake nuni wallahi ba abu ne ka nuni za a ji kawai da ba to kaga cin na ga dubu dubu saba'in to sun fi da shi kamar ai an tabbatar kenan kowa zai samu inda zai kama eh to kai me ka dauka mala'iku ya ka dauke kai a wurin mala'iku shi Allah ma me ka dauke shi ba da uwan gani zai maka wani abu mara daɗi ba da safe ka dawo kana jin hausa daga baya ka samu tausayi ko sun cikin zuciyarka ka dawo me ke cewa aini na san duk wannan Allah ne Allah ne ba ka da kake ba ne a to dan uwan ka shi Allah a Allah ya tsare mu gani ni na ba gani dan uwan ka ne maka kuma kai kake Allah ne to kani dan uwan ka da Allah waye ya mu to sai ka Allah zai bijiro musu a hanyoyi wanda ba sa tsada na walakanci da na musiba Allah ya kiyaye wanda shi ne maganar kwama ya shawo ba za su ba za su ma sani lokacin da Allah zai yi wannan sakayya ba to idan ya zo ayat وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى يؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته تنزيل الذين أجرموا سلام من الله وعذاب كبير بما كانوا يمكرون
sun gane maka dama masu saurin kai kuma kowane annabi wanda Allah zai aika zai ba shi mu'ajiza wanda da shi zai nuna wanda zai nuna ba wanda ya yi wannan shi to mutane maka mutanen fir'auna ba abin da suke alfahari da shi a lokacin zamanin su kamar su yi sai Allah ya ba annabi Musa wannan sanda mutane annabi Isa ba abun da suke alfahari da shi a zamanin su kamar likitanci mutum ya yi rashin lafiya a wanka ne annabi Isa ba wai ya ba ka ruwa ka sha ko wani abu ba in ya sha ba da kai kawai kai ba wai wanda ya rashin lafiya ba har wanda ya Eh, in an kawo shi kawai ya kira shi zai kashi har ma an ce ai ba ba ya iya kada sai wanda ya mutu yanzu da jiya ko shekarar jiya wanda ya yi kona uku zai iya tada shi aka kawo kuma aka yi tada shi to kaga su larabawa ba abin da suke alfahari da shi sai magana albaniru wal bayanu wa ilmul kalam ba abin da barare da yake alfahari da shi kamar kai mai waka ka sa larabci a ciki ya zama kafin su قصيدي وجاهدي أبقى إلا أن يكون مسيا مع مع مع إلى كثير حبيب أنا من بنيه مهيا مع حبيب بليل السن شعران مشرد فكرتي بالحق جاء مقوى مع duk abin da gaba kan nan da ma kuma ma din ba wai ta kai da wani ya zo daidai kai ba nan kuma zikra habibi wa manzili بشفت اللوى بين الدخول تحولي فزوجها فالإخراج لم يعبر اسمها لما نفذتها من الجنوب والشمال تراب على الآرام في عرفاتها وفي عليها كأنه حب بلبل فقد يعلم بكرة بكرم مفر مقبل مقبل معشر كجنود شفع حبه سيد العالم إن كفر الأدب لا بد الله أكبر هذا عربي فصيح sai su zo ka tafi da nasu wurin sai Allah ya kawo musu alƙur'ani wanda ba a taba gani shi ba waka ba ne maganganu da kawai amma kuma ya danne duk wani maganganu na fasaha masu kyau wanda ba a taba jirin ba dole ne kawai su sallama wa Ali Muhammadu sallallahu alaihi shi ne Allah ya kawo da ayyukan da ta ja su wani maka da ayyukan ala sirkin da biyu saboda a dakkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sai suna cewa dan mutum ya aka nufi da zama wajiyar rasulullah ba za mu yi mani da shi ba sai ya zo mana abun da manzanni suka zo mana da shi kamar sabuwa a shi ko suna da yake tawaga sabuwa mai kan annabi salihu ko kuma sandan annabi musa da hannunsa da sauransu to shi wannan aya kafin a gaba sai ibrahim ya ba da izini kuma ni kuma na ba da izini misla ma ujiya rasulullahi allahu allahu guda biyu suke tare cikin alkur'ani ba a samun sai nan sunan allah guda biyu ake a tare مثل ما أوتي رسول الله الله يعلم علمه يعلم ذلك yake in ka zo nan ya kamata kai addu'a shi ya ce duk abu da addu'a Allah mu ce Allah zai karbi wannan addu'a kuma zai biya bukatun saboda haka dukkan mu yanzu muka da an duka mu addu'a shi ma ya kawo addu'a ma yace Allahumma man alladhi da'aka falam tajib wa man alladhi istajaka falam tajib wa man alladhi sa'alaka falam tu'ti wa man alladhi ista'ana bika falam tu'ni wa man alladhi tawakkala 'alayka falam takfi wa ya ya rawdah ya rawdah ya rawdah bika astaghiith fa ahdini ya mughith wa ahdini ajayaka min indika waqti hawaijana waqti hawaijana waqti hawaijana waqti mardana waqti mardana مرضانا واغفر مرضانا واقض ديوننا واقض ديوننا واقض ديوننا واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا بحق القرآن العظيم والرسول الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. فأعلم شكرك ولم تعطى كويس. ni dai a bani kudi da yawa ne na ji kamar zai ibrahim da na yi shekara daya a najeriya shekara su shekara uku shekara hudu hausa yaki na yi na yi na rubuta in ka ga littafi ne wanda su na rubuta ji sai na rubuta adamu tafiya sai na rubuta albaha hakan na ke yana ce ne ne ne abin da ba sai na je wani shi na ce shehu in na koma Najeriya ka bani Hausa ko ka da ne ka bani Hausa ina dawowa sai na ga Hausa ya dan shiga amma na damar da na je da kuɗi sai na je Hausa kawai to ba mu da kuɗi saboda za a rubuta wannan addu'a ne an dawo sai a rubuta rubuta an nuna insha Allah mai kyau a zo a raba kowa da kowa mislan ma uti rasulullahi Allah shi abu da ya ce mu dakin mu da dakin su Muhammad wai bai san shi Muhammad ba wani daki mu kullum doki duk abin suka yi na jarunta ko karama ko karanci zance ko daukaka ko wani abu su ma za mu in su yi mu ma za mu yanzu kawai rana daya aka ce an samu annabi da yin su ta tsawo da mai ba dole muhammad in yana da mazana lafiya shi ma ya ga wa allansa ya turo guda biyu annabi biyu daya na zo daya na mu in ya haka za mu imani da da in ya haka mai amfani imani da shi ba sun za mu na kuwa abu jari mutumin banza ne ويوم أصبح محمد يقول إنه نبي وليس عندنا نبي لا نقبل هذا أبدا فقام يدك ولا هذا حتى يحلم بيننا نبي شيء أن قاموا أن الولد ليس في ليل بيننا كمثله كمن شيء وإذا لا نؤمن به إما أقرب من إيمان كثيرا الله يعلم أعلم حيث يجعل الصالح الله تبارك وتعالى يعلم إذا ذلك النفس النشي saboda shi alimu da kulli shay shi dakin zuwa hujjar da ta cancanta da annan sarka shi yasa Allah bai basu ba dakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annan sarka shi yasa kuma Allah ya basu sai su da ina ajabu sabaru inda Allah kaskanta da lalacewa zai samu duk wanda ya yi karinci ko ya dinga gaya wa matsala da wata da maganganu na kankanci da shi ma Allah zai kankanta shi Allah ya yi mutu kuma kankantacce yake wajen Allah fararu ne da wani wa azabu shari'a da kuma azaba mai tsanani da ma karuwan guruna cikin sababin makaice su wanda suka ayyana kamar yadda Allah ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله على الذين لا يؤمنون Allahu akbar karatu ya daji kamar zan je ka shiga masa karatun da ya bi fasara na daji kamar kamar yin da aka kai ji akwai wani kasa wani ka son kawo wata mata sai da zan ta kai da wanda Allah ta mata ala ya yi zai da musulunci zai burge kirjinsa duk inda ya yi wa'azi ko maganganar wani jaga Allah ko ambatar Allah tabaraka wa ta'ala zai yadda da shi kuma zai karbe shi annobi musulunci imani da shiga cikin zuciyarsa wanda kuma Allah ba ya bai nufi da shi ya samu wannan karanci ba da wannan alfarar ba wanda shi ne imani zuciyarsa zai kasance mai mai tsauri kuma mai kaskanci wanda ba zai iya bai da karfin daunin duk wani wa'azi ko wani ko wani magana shi Allah yana da wani abu in an faɗi wata kalma na ma'arifa ko da son Allah ko wani matsayin wanda Allah in ka ce to wannan dai Allah ya ba ya samu fahimta ka amma da shiyar mu gani ba Allah dai ya samu fahimta Allah dai ya ce mu kai to sai Allah ya yi dauki ranka ya fahimta da kai sai ka zo da baya da gani in kuma kana ji kawai ka ji a wannan ai baya yiwa sai Allah ya baka cikin baya yiwa to Allah ya kiyaye to su wai nan kuma da yin da ta tsara da zai hadin kana mai fani to in dai labarin manzo Allah ko alqur'ani kaman ka ce kana son ku tashi sama kawai kaga mutum ya tashi sama ba fika kai ai zai wahala eh ana ce mayu suna tashi da daddare har ba tashi suke ba ba za su tashi ba sai sun tafaru da kan su zama wani abu daban amma wannan dan adam ba ya tashi eh na kasa da kawai wanda kafin nan Allah ya rike in har ya tashi da daddare ya je gidan wani ce zai cinye wani ko zai wani abu ba wai tambari ya zo wani abu kuma daban kamar yadda Allah ta wata Allah yake faɗi cikin ya mai da kai wani abu wani cikin ayan alƙur'ani yana cewa in Allah ya halice mu zai halice mu daga mai ruwan mai kanin mace da yau sannan ruwan mai da mai da shiga baya bayan kwana arba'in dare arba'in ji daga jini ya mai da shi soka daga soka ya mai da shi nama daga nama sai sai ya sa masa kashi daga sauran da ya gama nama ba ya gama ba duk abin da ya kamata ya sa da jini da gashi da ruwa da gogo da abin da zafi sai sa wurin alamun ya shi daga shi ya zafi da kuma sanyi da arziki in yi arziki ne in babu arziki ana ce ya mai samun sarauci yin mawadaci ya sa masa in mai son wani ya sa masa in aka zai da kuma haka in kan aljanna ne ya sa masa komai da komai ya sa masa wannan ba an gama shirya ɗan adam komai da komai ba an sa masa ba sai kai Allah ya ce sun ma an sha na hauka bayan wannan irin sai in sa masa wata halitta kuma wata halitta kuma daban wanda in an gama wannan wannan wannan ne kawai dan adam sai in sa masa wani abu kuma daban wanda wannan abu da wani ya ne shi ne halkan aka wajen Allah ta tabaraka ta'ala to shi ne mutum shi yasa halkan aka zai nan duk lokacin da aka ce shi dan adam sai ya zama da'a da'a kuma menene sai wani sai lalacewa wanda yake yin girmama shi shi da zai haka da mai kawai yaje ya kulle saboda harkan akarin ya ne yanzu harkan wanda ya fito daga kanin uwa da uba to shi ne kuma ya rage ne kazalika ya ja'ala Allahu rizqa ala alladhina la yu'minun in ka yi mutum daga imani kawai sai zuciyarku ya bace da ke fushi har za ka fahimta cikin dukkan a kan wani abu da ya gaya maka bana jin daɗin alhamdulillah da ya mu'aza kira ta rabbi ta masarri wannan shi ne hanyar ubangiji ka ya rabu da ya la aiwa ta fi babu ba ka kashe ba ne ni kake ne kuma mai kyau a fasar da ayati ya kawo ne da kawo mun bayyana wa'ina ayoyi Allah tabaraka ta'ala ya kawo ga mutane da zakkaruna wanda za su wa'azantu za su suna da Allah su abu da Allah yake yi da su yi Allah mun mutar da su aya ta kan kamar Allah ce ya kamata ya kafa fasalan aya ji min na cikin na kowa da kowa amma tun da kawo ne ta zakkaruna su ne suke amfani da shi kamar aya ne ya zo ta kawai saboda bature yana sai da mota da kawo shi Najeriya sassan biyu na sai motar kan aina kowa ba ce an kawo sabon giba gibai amma na wane da wane ana fara a kasu akwai za amma an san masu ya biyu yawa to alkurani shi ma yi zai sauka to an san wanda za su amfani da alkurani wanda kuma za su ba lahun daru salami Allah ta baraka ala ya ce ne da kawai ya zakaruna wanda za su yi amfani da yin ayoyi Allah ta baraka ala ya ba su daru salam wanda shi na aljanna Allah ya rauna shi inda mafi wajen ubangiji akwai inda yake aljanna mai daɗi mai kyau akwai mataye da abin sha da abinci amma wannan daru salam ya ce wajen wani ma'ana ibn bi baitan inda kun jannati ita wancan malam ta ce Allah ka gina mu gida a wurinka ba wai gida wajen aljanna ba kamar gida wajen Allah cikin aljanna ba ba dai bane akwai VIP akwai kuma ordinary kamar yadda yake cikin hadisi wadan wadan zuwa cikin ku ranar tashin kiyama za su bi da kallon gidajen wasu cikin aljanna a sama kamar yadda kuke kallon saurari da zuwa duniya duk muna aljanna ba amma za mu dinga ce kai ga gidan abu sashi can ba ga gidan jiri mai can ba ga gidan yin da arziki mai can ba ga gida kaza ga gida kaza amma muna aljanna sai muna zai da a wani ba aljanna ba inda har za ka ga abun da ya fi da kake ai ba ka shiga ba da saura saboda Allah ya ce lahum fiha ma yashau to ma yashau na sai sai manzo Allah ya ce a almaru ma ahaba ahaba qawmi qashima duk wanda ya so mutum zai zauna tare da shi inda yake saboda ya zo cikin hadisi domin da kai magana yanzu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar sakin kiyama an yi an shiga aljanna Allah da kansa zai ma an karbo kuna baki kuna lafiya ya gida alhamdulillah ya mutanen duniya shi Allah ba duniya a china a duniya inda kai shekara 80 ba ta ba a ni a nan gaskiya ni a nan aka yi wallahi wannan hadisi ne ana ba ya sai kare wai baka tuna kowa ji mutane duniya ba shi kai duniya kai Allah a bar magana ila ba duniya muna aljanna muna jin daɗi to eh akwai wani wanda na tuna dama yana zuwa yana gyara mu gidan mu ko yana kula mun da dabbobin mu ko yana kaza da kaza kaga wannan sunan da audu ko bello kai ko sunan sama ko wani irin suna in ka gaya wa Allah a lokacin Allah zai ce mala'iku ku ji kawo wallahi ko ai ko sunan da Michael ko Jackson ko ko don alalai da kai ka ya kawo a kawo jirgin ya zo ya zara ido kai ba da jirgin am wannan mutumi na ya ce ya san ka a duniya kana taimaka kana sauke shi je wallahi to ya ce yana son ka zauna tare da nan da ake ayi ayi ayi ta Allah ayi insha Allah an gama to Allah ya ce mala'iku wannan ku ba shi saboda masoyi masoyi masoyi Duka da nan bai almaru ma man ahabba to kai ka ba Allah me yasa la yasalu wa hum yasaluna wa hum waliyun ma kana ya'mal Allah ya ta'ala ya tawalla ilayhi sai shehu ya kawo kissan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ba sai na karanta shi ba saboda lokacin na gaji ne wallahi mu raba abinci a Kano da Kaduna mutane sun tura ne sun ka sun gudu nan gefe na duk ciwo ne to zan kawo shi haka kawai ba sai na abin da shi ba sai na wa wadata abdullahi mama shi ne suka ci wani gari yaki na gida da suka gida suka tafi sai suka shiga wani tudu aka samu wata sarauniya tana da mayaka da gida babba to sahabbai sun ko ba shi cikin gidan ba sha mu sahaba suka zo na kwana daya biyu abu kamar mai wuya yau gobe jibi kata sati har abu ya kai kusan wata ba shi cikin gidan ba suna da hakan ma'ana ganuwa da ba za mu shiga ciki ba suka ta addu'a ita sarauniyar sai ta leka cikin mayaka sai ta ga wata wani saurayi kawai sai kuriyar saurayin ya shiga cikin zuciya sai ta kira sai ta fara kuka da mutane su zo ai wa'in nan ba sai take kuka ba sai ya so zo daya biyu ko watanni ba zai iya shiga cikin wannan sauƙin namu ba ba ba su samu nasara a kanmu ba mai mai za ka kuka yi sha a ga wani saurayi wanda na gan shi ko ina gan shi shi ke nan sai mutane da suka bude kofar da nuna wasu saurayi sai ya ce ku je ku gaya masa
in ya yarda zai aure ni zan bude wannan eh, tsaunin kowa a shiga mu shiga addinin nasu ni in zama mata shi sai wannan eh, jarumin ya ce to ku gaya mata in ya yarda ba kofa daya zai bude ba kofa biyu zai bude zai bude kofar gidan mu shiga sannan ya bude kofar zuciyarsa a shirin da ya ga aikar ba wa ajiyar annan muhammad rasulullah da ya shi da shi na yadda kofa guda biyu duk zan bude shi ga nan sai aka bude kofar sai aka shiga yace to zan shiga musulunci waye babban sai aka nuna wani kan wani komanda sai ce wannan shi ne shugaban gaba daya sai ce a a akwai hannun da shi dan sai na zuwa abdullahi zuwa ma sai aka jargira shi abdullahi zuwa ma ya zo ya ce zan shiga musulunci hannunka amma ni babba ce wanda ina jagorancin dubbai na mutane da sarauta mai girma in zan shiga wani sabon addini ya kamata a yi a matsayina na babba in shiga hannun babba shi kenan sai aka ce to babban gaba ɗaya yana madina sai na umar to za ka mutane wuce sai kuma gaba ɗaya ne da mayakan da mutane su komai aka nufi madina aka je madina aka zauna aka je sai na umar aka nema da abu da ya faru da sai na umar ya fito an yi mumini halifa da rasulullah kai matan nan ta ce mata na umar kai ne babba sai na mai ce a kai ne babba gaba da ya babban yana nan cikin kamarinsa yana nan cikin kamarinsa kamari ne ka ce fa da ce ne mana kamari ne amma yadda yake tare da mu haka yake cikin kamarin ke in ji sai na umar to in wani mutum a nan Najeriya ko wani gari ya bi sani sai na Umar addini ko fiqh ko shari'a ni ba zai da yake ba shi ne sai na Umar yake maza da yake yake tare da zuwa lokacin yadda yake cikin kabir haɗe yake kuma yake ma matan mutabitan aka tsaya a gaban kabir maza da sai ce ka mutunta hannun maza Allah ya zo yana nan yana jinka in ji sai na Umar يجي السلام عليك يا رسول الله يجي سنة ميت يا أمسا ينا جنك سيما كنت مسلم عن سيدنا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم tana musulunta sai ta dafa bango ta ce Allah ya yi da musulunta ya yi a hannun annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karka bari in shiga in sake shiga duniya har in aikata wani zunubi wanda bai dace ba kada inda har abun da sai na Umar abun da ya fada gaskiya ne Muhammad wanda ya cikin karbi yana jina kuma shi ya bari musulunci ka dauke yana da sai na bari a wurin da mutum Allah Muhammad ya ji ya ji da kenan to shi ke nan sai sai na amare zauna a kai masa wanka a kai masa komai sai na amare ya kuga ya kuga shi ke nan sai a kira jama'a a kai masa sallah sai aka zama da shi ba sai to kusa da ayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne shi wannan matar manufar da shi ne soyayya da wani saurayi amma tun da saurayin yana da alaka da Abdullahi ibn Umar sai soyayyan ya zace zuwa Abdullahi ibn Umar tun da sai na Abdullahi ibn Umar yana da alaka da Sayyidina Umar babban sababansa sai soyayyan ya zace zuwa wajen Sayyidina Umar da soyayyan ya zo wajen Sayyidina Umar Sayyidina Umar ya san soyayyan nan ya karfin ba zai dauka ba sai ya sallama wa mai soyayya gaba daya المتصل بالمتصل متصل duk wanda ya so wannan saboda shi Ibrahim soyayyar zai zarce zuwa can daga can zai zarce ya je wajen shi Ibrahim da zarce ne wajen jirgin da biyan da muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kawai shi ne to shi ne amfani soyayya kar ka raina a farkon soyayya duk abin da ka so in ka so ne so ne so na Allah ne Allah shi ne so to in ka so shi kawai sai shi da kawai zai tafi cikin so ya biya maka bukatar yin so shi ya Musa lokacin da zai magana da Allah dan Allah da annabi Allah ne kai wallahi ba Allah ne kai ba ya ji ne man garwaki haba garwaki ne ne ma saboda matar su matar sa ta haihu mai jiko ce tana son ta samu garwaki saboda kai ya yawa sannan ya tambayi labarin hanya kafin Musa mai rigima ne kaga abu da yake dara baya barin shi da matan da sun tafiya da rana saboda kyau yanzu wai in shi da matan da tafiya da rana mutane samari za su yi kallon mata shi gaskiya bai yadda ba sau da aka yanzu da zai kawai in an yi magariba sai ya sa shi zai tafiya har lokacin sallah asuba in rana ya fito zai zauna an zai tafiya daidai ya dawo saboda kana ga matai wai Musa Allah ya ce ko tun da haka ne ai ba za ka daina bacewa hanya ba to shi ne dalilin bacewar hanya har zai je wancan wuta wanda na gani zan dafa garwaci kawo mata na sannan in tambayi labarin hanya saboda ya shi musa ya saboda ya faɗa eh domin tafiyar kona uku tafiyar kona uku za ka je kano kan nan kai tafiyar kona uku a lokacin kai sati daya ka tabbatar ka kauce hanya to tun da baka so a ga matan ga shi kenan kai ta bacewa shi kenan da ya tafi can wajen wutar sai ga Allah sai ga inna ni ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni shine sai Ibrahim ya ce ku je Dubai ku kama shi ku je Amerika ku sayo tsofaffin motoci ku zo ku gyara ku yi ku tsaya ku je ku gona ku yi noma duk wani ɗaya a cikin ku inda ya nufa zai na tsadu da Allah da inda ya zuba ne kar ku ɗauka kawai sai an shiga mota an je maka sannan za a Allah Allah kar ku dauka sai an je kaulaha an ziyarance Ibrahim sannan an can za a haɗu da Allah wajen gona wajen kai da dabbobi wajen hanyar kotonu kotonu za a yi haɗu da Allah wani sai da kullum shi inda ku akwai ko yana da asali a azabin da inda ruwa yake abin nan yake bulbulawa har yanzu yake da samu dan ruwa a wurin saboda ka wannan na ce a bada mitra da amma ya zaga ya kai awa daya to ka ji ko babu da alkawari wala Allah ya rike saboda ka Allah ya biya mana bukatun mu a Sheikh Mahmud Allah ya ba mu tsoron da lafiya a wannan haduwar so mutu shekara a zona sannan a sake zuwa a karshen azumi a rufe wallahi ban san kuma na san haka yake a wurin ka amma ni haka ka a wurin na wallahi ba wani abu ne banda in zauna ku kalle ni in kalle ku kun numfashi ku bani ni ma in numfashi in ba ku a rubuta muku kun zauna da ware dan ware lokaci kaza wallahi shi da dalilin zo amma wallahi ba ƙarfi ba tafsir kowa ya yi tafsir kowa har wani ma mahaukaci a nan duniya da ana jin lowan lobo shi ma ya yi tafsir kowa ya yi kowa ya yi amma haduwan wanda kuke tare ku gan mu in gan ku ku so ni dan wancan ni ma an so ku saboda shi wannan ne kawo ne amma ba tafsirin ba me zai ya muku a shekarar da ya zo Najeriya me zai gaya wa Gibrima da cewa Bibu da Hamur Bani zuwa ne me zai gaya musu shek shek ni da na bada me zai ga musu ai abu irin da yake ciki da yadda Allah wanda ya turo shi ya zo saboda shi karɓi albarka shi ne kawai magana amma ba karatu ba amma za a yi karatu saboda kawai a samu abin da za a za a hau kawai a gan a bakai da karatu ni ma na bakai da karatu na bakai da barama